الدين وصحابته البررة الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين يومنا ترك وتر رمضان نشكر هجرة دبو دين اليهود الأربعين دهوكو وان ده هكين يدي دي دقوم قوات هدو ميلادية دبو بير إشرين دبيو ذا متاشي دقا إن متسايا إن شاء الله أتكلم فسر لكتاب الله مالا بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وإذا لقوا الذين آمنوا
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
Allahu akbar Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza tala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhaddukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun wato wannan aya tana magana kan munafikan yahudawa munafikai a cikin yahudawa ba ma- ba munafikai a cikin musulmai ba domin su yahudawa sun kasu kashe biyu akwai waɗanda sun ware ba sa munafinci kawai su makiyan annabi ne makiya musulunci ne sun ware sun ja daga sannan kuma akwai waɗanda su kuma suna yin munafinci idan suka haɗu da musulmai suna gwada musu cewa sun yi imani idan kuma suka haɗu da idan suka koma wajen shugabanninsu dama kuma tare aiki kaga suna munafantar masu imani kenan to wannan ayar za ta tona masa asiri ta yi bayani akan aƙidarsu da yadda ƙarshen lamarinsu yake Allah madaukakin sarki yake wa idza laqul ladina amanu qalu amanna su waɗannan munafikai a cikin yahudawa idan suka haɗu da masu imani sai su ce masu amanna ai mu ma mun yi imani da annabin naku da littafin naku da addinin naku duk da dama an sabanta shi kaza da kaza da kaza kamar yadda Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu a riwayar al-Imam an-Nasa'i ya kawo cewar wannan aya ta sauka ne kan munafiqan Yahudawa da sun haɗu da musulmai ya ce to ai annabi muhammadu ai gaskiya ne an faɗe shi a littafin mutuwa zai zo mai sifa kaza mai sifa kaza mai sifa kaza su dinga faɗin sifofin yadda manzon Allah yake kaga duk wanda ya ji zai saki da jiki da su ya tunanin su ma sun musulunta ko har ma ya iya yin fira addini da su to dama su manufarsu cikin firar da za a yi za su ɗauki wani sirri na musulmai wanda za su je su yada ya zama rauni ga su musulmai din ina ba ta an gane wannan shine kawai manhar ba wai dan sun yarda da manzon Allah ba to shine Allah yake tona masa asiri tunda shi masanin gaibu ne da abin da ke bayyane idan suka hadu da masu imani sai su ai mun yi imani mu ma amma wa idza kala ba'dhum ila ba'd idan sashen su ya kadaita da sashe su munafikan da munafikan da wanda suka ja dagar suka ware suka je suka hadu qalu so su wadancan wanda ba munafikan ba yahudawan zalla wanda dama suna yakar annabi ne kai tsaye kawai kai tsaye zahiri sai su rika tema waɗannan munafikan a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu ka rika ba su labari ku rika ba mu'minai labari da abinda Allah ya yi hukunci da shi a gare ku na littafin ku cewar an faɗi tsohon annabi su kwari a gaya masu wannan abin ma'ana kuna firma wa kan kuka cewar ku ne ba ku da gaskiya tun da an siffanta shi amma ba ku bi shi ba kwari a gaya masu haka liyu hajjukun bihi inda rabbikum domin ƙarshen al'amari shine wannan lamun din malaman na hausa suna kiran shi lamus sayrura lamus sayrura wato domin yadda al'amarin zai zama daga baya li yuhaddukum bi inda rabbikum domin ƙarshen lamari abinda zai kasance su zanto suna yin jayayya da ku ranar alkiyama a lura da kyau a wajen ubangijin ku ranar lahira idan kuka tashi a matsayin wanda bai kubi manzon Allah ba za su yi za su yi jayayya da ku su ce ai dama da gangan ne ba ku bi ba saboda kun ce akwai surofin shi a cikin littafin ku kuma gaskiya ne daga wajen ubangiji to dan dan si haka yasa kuke gaya musu afala ta'qilun shin ku ba ku da hankali ne za ku da gaya musu cewa an faɗi surofin annabi sallallahu alaihi wasallama a a cikin littafin mu na at-taura to kun ga jama'a wannan aya idan muka lura ta tona masa asiri ko ta tona asirin munafikan sannan kuma ta tona asirin su manyan wanda in an je gunsu sun ji labarin abin da waɗancan suka yi suna gaya masu wani abin da shi ma tonan asiri ne da fata an gane wannan tunda suna cewa ba a rika gaya masu abin da Allah ya faɗa a cikin littafi ashe ya faɗa ya faɗa ke ashe ya faɗa ke sannan kuma na biyu sun gane sun tabbatar da cewa a ranar alkiyama ashe mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kare ne wanda za su kira har suna cewa domin su yi tayayya da ku a wajen Ubangijinku, cewa ba ku bi manzan Allah ba, tunda shi ke kan gaskiya? Shin ba za ku yi hankali ba ne? To a takaice kaga wannan aya tana karantar da mu abubuwa kamar guda uku. Na farko, cikin kowaɗanne mutane, kowaɗanne mutane, karkawa ne, kowace iriyar tafiya za a yi, ko ta alhairi ko ba ta alhairi ba, ko ta gaskiya ko ta ƙarya. ko ta duniya ko ta lahira kowace iriya ce akwai wanda suke rikan wannan harkar tsakaninsu da Allah dan Allah akwai kuma munafikai cikin wannan harkar kowace iriya harkar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da hikima yana ce mana ista'inu ala intahi hawa'ijikum bil kitman fa inna kullu dhi ni'matin mahsud idan wata bukata ta tinkaro ku kuna so ku ci nasara to ku koyi kar ku bayyana kowa ya gane inda kuka dosa domin wani na nan yana tare da kai amma ba dan Allah yake tare da kai ba da ya gano wani lago din inda zai karya ka zai amfani da wannan abin ya amfani da shi ya karya ka ma'aike ta ga abin da za ka karka dan sitirtawa kana koyewa sai wanda ka gamsu da shi sannan za ka bayyana mawa ko mafarki manzo alaihi salatu wassalam ya ce idan kai mafarki mai kyau na alkhairi to ka gaya wa dan uwanka ka gaya wa masoyinka haka manzo Allah ya ka gaya wa masoyinka ina ba ta an gano wannan idan kuma kai mugun mafarki manzo Allah ya ce kar ka gaya wa kowa matuƙar ba wajen masanin mafarkin za ka je ka gaya mai dan ya fassara ma ba in ka ga wannan bukata kake yi amma ka zo ka tabbatar mafarki mara kyau mafarki mafarki mara kyau to wannan shi ma yana iya zama maka matsala sannan kuma abu na biyu ba ta cewar kowane lamari akwai wanda ke tafe da kai dan Allah akwai wanda ba dan Allah yake tafe da kai ba ga maganin da manzon Allah ya bada a rika taka tsantsan ana boye abubuwa shi kuma manzon Allah a bayyana yayi haka ba da kin baya ai na gaya mana akwai abokin sirrin annabi ko Huzaifa ibn al-Yaman duk wani abu na sirri to da Huzaifa manzon Allah yake fira ya gaya masa so da ya tabbatar da ba wanda zai in dai abu ne na sirri tare da cewa kuma akwai sahabban da suka fi shi daraja da yawa amma kuma wannan layin tunda abu ne na sirri na boyewa shi an fahimce shi a wannan babin manzon Allah da shi yake warewa ba har ta kai ga sayyidina Umar ya tambaye shi ba ko da ƙar ya bada amsa ya ce daga nan kun ba zai ƙara gaya wa kowa ba to lallai mu ɗauki wannan salon cikin al'amura komi kare don su komi naka a fili kawai yake kar ya ka ba zai wahala ba ina ba ta an gane wannan amma yanzu sai kana da tsari kaza da kaza a bayyane kaga ma'aikin Allah idan zai tafi yaki misali misali zai tafi yaki Sokoto to idan ya fito abinda zai ce wa mutane mi hanyar Zaria haka zai kaga munafikan da ke cikin nan gurin za su dama kudi ake biya ma a samu wani mutum a suhurce shi a bashi kudi dan ya je ya gaya wa makiyan da za a yaka ta shirya to kaga za su dinga turawa kila Zaria ko Kaduna to ga mutumin nan ya taho ga yanan ya taho sai an yi nisa kaddara misali a ce an wuce wajen gangara sai manzo Allah ya ce mu juya tabbata za ku kaga sun tura sakon banza kan ya ta yabe da wani amfani sai manzo Allah ya ce ai robot fara ɗaya to a ta kuma da mutun kafin lokacin zai dinga cewa to wajen fa Zaria za mu je wajen Zaria za mu je wajen kwana uku ko abin da ya kamata haka kafin a ta su dinga tura sako su dinga tura sako ban san inda za a ba kuma in za a ce sai a ce haka sai an yi sai ta kai mutuyo tabbata za ku dan Allah munafiki a farar ɗaya ya isa ya tura wani sako ai ba zai iya tura ba to lallai mu kula da wannan za mu samu nasara cikin al'amuran mu ai masu iya magana suna cewa shi cikin dan adam ba dan abinci kawai aka yi shi ba ko an yi shi dan ajiyar sirri idan mutum yana ya zanto yana rike sirrinsa zai mallaki al'amarinsa haka malamai suka ce man wato duk wanda man katama sirrahu malaka amrahu duk wanda yake koyi sirrinsa bai yadawa to zai mallaki al'amarinsa zai yi al'amarinsa yadda zai ci nasara ina ba ta gano wannan to kaga sun zo sai su gaya wa masu imani wacce magana Allah gashi ya fallashi asirinsa ya tona masa asiri in ko mutum ya ga munafiki in aka gane shi ai bai kara ko ai shi munafiki haka yake in ga munafiki yana ta munafinci a wani guri to ba gane shi bane amma da an gano shi dai kan wani guri da ta Allah ta'ala shi awala ya'lamuna Allah madaukakin sarki yake cewa awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin wai waɗancan yahudawa waɗanda suka gada gadin har suna yi ma wasu fada idan suna munafin shin ba su sani ba ne cewa Allah ya alamu ma yi surunaku ya san abin da suke boyewa wa ma yi ulinun kuma ya san abin da suke bayyanarwa shi Allah ta'ala wa asirru qawlakum aw taru bihi innahu alimun bi zati sudur ko ko ya zanto ko ku bayyana oho Allah shi ba wani koyewa ko bayyanawa a gurin ya ma san abin da yake a zuciya ba ma ka fito da shi ba ma kwata-kwata yana a cikin zuciyar ma ba ma ka fito da shi ka boye din ba Allah ta'ala ya san wannan sai akwai ma abin da ya fi wannan shine sa'ilatul ayun kamar yanzu kaga ina kallon inda na zauna karatun nan ina kallon yamma ko amma idan na ga dama ina iya yin dabara ina kallon wanda ke arewa din nan tare da cewa ido na yana haka Allah ya watsi da da adam haka wani nashi ya na wani wajen haka sai ya kawo ba kai yake kallo ba amma kuma kai yake kallo to ne ita ake cewa sa'inatul a'yun to ko wani kake yi wa haka Allah yana sani shi wanda ba zai gane kana kallon shi ba amma shi Allah ya gane wani kake kallo da kaza ba shi kake kallo ba amma kuma shi ba fuskar shi ka jiyo da idan ka ba amma shi kake kallo shine sa'inatul a'yun Allah ta'ala ya san wannan awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusruna wa ma yu'linun to amma magana cewar shi koyewa da bayyanarwa game da aikin alhairi da aikin sharri suna da wasu nata'is da fawaid aikin alhairi bayyanar da shi akwai fa'idodi kuma akwai illoli kowanne mutum ya zuwa shi kuma aikin sharri bayyanar da shi gaba ɗaya illa duka aikin alhairi shi fa'idar bayyanar da shi shine kila idan kana yi wani wanda baya yi zai iya yin koyi da kai ya zabura kaga ka taimake shi ya kama aikin alhairi kuma ka za ka samu ladan zaburar da shi da kai fa'ida wannan kenan yasa duk abin da ya shafi aka ce kamar zakka ya kamata a yi ta a bayyana saboda ka san ita zakka wasu na nan ba ta yi in aka yi ta a bayyana kowa ya gane misali alhaji wani na zakka ko ko malam wani na zakka ko ma'aikacin gwamnati wani na zakka kila wani shi ma wanda baya yi daga kai ne ma fa musulmi ne fa kuma an ce wuta ake shiga kila daga nan shi ma ya zabara sai ya dawo ya riga yi to inda bayanar da aikin alhairi wani lokaci yake da matsala shine wajen fadawar ya shedan idan ka bayyana da aikin alhairi idan baka yi hattara ba, to zai kuma kunno ma riya ya kawata ma cewa ka yi abin yadda za ka burge mutane ko yadda za su ga ta iya ya zanto ne neman yardan mutane kake wannan shi ne a sharri wajen bayyanar da wannan ɗin kuma kila kamar yadda al'imam al-gazali ba zan manta wannan magana ba cikin iyawo ulumuddin ya kawo cewa duk wanda yake jin tsoron zai fada mariya wani aiki wajen wani aikin alhairi da zai yi to ya koye shi in dai zuciyarka bata natsu kana ganin in na fito na yi shi a bayyane shedan zai iya ribata ta ba ka amintu ba kana ganin zai iya zai iya to ka boye ka yi shi a boye ka yadda kowa ba zai san ta yi ba yace wanda kuwa baya jin tsoron hakan ya tabbatar da zuciyar shi tana da ƙarfi ya amintu da cewa zai yi dan Allah ne ba ruwan shi da wasu mutane ko tiyaba ko ba tiyaba ba yace wannan shi a haƙƙinsa gara ya bayyanar saboda abin da ke cikin hakan na zaburar da wasu wajen aikin alhairi ina ina fata an gano wannan to shi ko aikin sharri bayyanar da shi gaba daya ba alhairi ba ta kowace hanya ina fata an gano wannan shi ma yi ma a cikin hadisin da ina tunanin sai na Umar ya ruwaita yana cewa man fa'ala shay'an min hadhihi al-azurat fasatarahu Allah falyastatir bi fadlillah فإنه من يبدي لنا صفحته نكم عليه كتاب الله من ذا الله yake cewa duk mutumin da ya je ya aikata wani masha wani aiki wanda ba na alhairi ba a boye Allah ya rufa mai asiri to ya tsaya a haka iyanan din kar ya zo ya bayyana da cewa yayi kaza yayi kaza domin duk wanda ya zo ya bayyana da cewa yayi kaza yayi kaza to za a tsaya mai hukunci haka manzo Allah ya faɗa kuma yana cewa kullu ummati mu'afan illal mutahiri dukkan al'umma ta duka kowa ya iya yin laifi ya zauna lafiya wani na nan da babban riga amma baka san iya laifukan da yake wa Allah ba baka sani ba Allah ya rufa mai asiri zai zauna lafiya kuma ya tuba Allah ya yi mai baka san ma yayi ba sai ma yake ce kowa zai iya yin laifi ya zauna lafiya sai ma fi a bayyane wanda ya laifi a bayyana ko ya tuba Allah ya yi mutane suna nan suna kallon shi da wannan laifin da yi har ai ta'ibanta shi har ai ta'ibanta zuri'arsa saboda ne ya bayyana wani na nan yayi goman nashi amma a boye kuma ya tuba Allah ya yi kuma shikenan abin ya wuce to saboda haka duk mutumin da wato ya zamto Allah ya rufa bai asiri kan wani abu na laifi to ya kuban ma Allah kada abin ya zanto ya ya kai matakin bayyana in ya kai matakin bayyana to mutum ya jawo kan shi rashin zaman lafiya har da zira'a Allah ta'ala ya samu lafiya aw la ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyun wa minhum Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa wa minhum ummiyun daga cikin yahudawa akwai ummiyun jahilai sune ummiyun la ya'lamuna alkitaba bas san littafin at-taura din ba wanda Allah ya sauko wa annabi Musa din ba san shi ba illa amaniya abinda suka sani kawai karerayin da shugabannin su suka gaya masa kawai shi kare suke bi wannan asalin ummiyun an ce shine allazi la yaqra wa la yaktub mutumin da in ka kawo mai wani abu a rubuce ba zai iya karantawa ba idan ka kawo mai takarda da biro ko alƙalami da tawada ba zai iya rubutawa ba shine ummiyun to me asalin kalmar an ce asalinta daga kalmar ummu ne uwa ai ka san kowa lokacin da aka haife shi ya san wani abu bai san komai har ma Allah ta'ala yana cewa wallahu akhrajakum min budun ummahatikum la ta'lamuna shay'an wato Allah ta'ala ya fitar da ku daga cikin cikin iyayenku mata ba ku san komai ba kowa lokacin da aka haife shi bai san komai ba sai daga baya Allah yake ba mutum abin da ya so ya bashi na ilimi da wayewa da komai ma daga baya Allah yake ba mutum to in aka ce mutum ummiyun ana nufin mutumin yana nan kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi bai da ilimin komai yadda lokacin da aka haife shi bai san komai ba to yanzu ma jahili ne bai san komai ba shine ma'anar ummiyun to daga cikin yahuda akwai ummiyun wanda su jahilai ne irin ba su san littafin da aka saukar masu ba sai dai karairayi kawai wa in humu illa yazunnun su dinnan ba komai bane face suna yin zato ne kawai komai sai dai su yi zato ba su da ilimi na yaƙini tunda ba su karanta ba kun ba su sani ba gaya masu kawai ake to me yasa Allah ta'ala ya dinkirta waɗannan jahilan akan waɗancan malaman da idan munafukan sun je sun yi munafinci cikinsu suka zo su gaya masu suke masu faɗa da irin abin da mun karanta a can an ci fa'idar a nan gurin su waɗancan malaman yahudawa sun san gaskiyar annabi ba za su bi shi ba ne kawai duk waɗannan jahilan ba su san annabin ba kwata-kwata da aka ila in aka dage da yi masu wa'azi suka fahimci gaskiya su za su iya bi so da su ba su sani ba ne ya sa suka kibi ya sa a kawo su daga baya ana nihin sun fi dama-dama su suna iya shiryuwa ta ga ashe jahilci an ce ba karamin bala'i ba ne ko jahilci ba karamin bala'i ba ne fi yadda za ka yi kada ka kasance ka zama jahili domin za ka iya halaka jahili wanda bai da ilimi za ka iske bai da wani ra'ayi nashi na kai sai irin ra'ayin da aka dora shi idan ka zanto kana da ido ko malami zaka bi zaka bi shi ne da me da idanuwanka yayin da ya zanto zai kauce ya bar hanya ba dama ba a makanta kake bin shi ɗari bisa ɗari ba sai ka bar shi ya kai sanya gangara in halakar sai sanya halakar shi kadai kana nan dama ba a jahilta kake bin shi ba amma in ya zanto kai a jahilta kake to tsakani da Allah mutum zai iya halaka kamar yadda nassi ne na manzo alaihi salatu wassalam yana cewa ubudu aliman ka waye gari kana masani malami in so samu ne kowa ya kasance masani ka san addinin ka da kyau ba za a layance ma ba to idan wannan ya gagara sai mataki na biyu yace au muta'alliman ko kuma ya zanto ko da yaushe kana kokarin sanin addinin naka kana koya ji abin da ya taso ba za ka kawai ka zo ka kama yin wani abu ba sai ka tambayi malamai ka ji mai hukuncin Allah kan wannan al'amarin na biyu kenan sai manzo Allah ya ce aw mustami'an ko kuma ka zama mai sauraron karatu ko da ba za ka ɗauko littafi ba ka zo ka koya wajen malami to yanzu to duk inda za a yi wani karatu ko wasu buɗe littafi za su yi ka ɗan zo ka ɗan saurara ko minti biyar ka saurara ka tashi ka tafi za ka iya samun wata fa'ida gobe ma haka jibi ma haka duk inda aka yi wata guda idan ka haɗa minti biyar biyar so talatin minti nawa kenan minti biyar biyar so talatin minti minti ɗari da hamsin ka ji karatu a a a cikin kwana talatin ka ji karatun minti ɗari da hamsin minti ɗari da hamsin ku ka san ya fi awa biyu ko domin awa nawa awa uku ba minti a takaice ne da yawa ko ka gani dan misali minti 120 shine awa biyu kenan ko ka gani kace awa biyu da rabi idan Allah mai wannan aka samu shekara yana yi ai zai samu abubuwa da yawa to ma'aike ce ko ka zamto mai sauraro shine na hudu sai ce na biyar kuma ko ka zama masoyin masu karatu yanzu to kai in ka ji inda ga wani malami kana kai wannan shine yace amma kada ka kasance agare ki kamar masani ko mai koyo ko mai ji ko masoyi yace kar ka zama na biyar sai ka halaka haka manzo Allah ya ce na biyar shine wanda yake shi ba malami bane kuma bai koyar karatu kuma bai sauraron karatu akwai irin su ba wanda wani ko a rediyo inda zai ga an kawo an kamo tasha ta karatu wallahi zai canza ya kamo wanda zai rika jin jin jin jin jin kira kawai ba zai ji karatu ba ka gani sai kuma masoyi shi ba bai saurara baya so kuma to wannan manzon Allah ya ce wannan halaka ne labudda zai halaka saboda ai duk abin da aka kawo na bangaren yadda zai gyara addini zai ce bai buƙatar wannan kawai kaga to kenan in addinin da zai rike shi da dai to wanda wanda ya addini da jahilci ina tsira a wajen shi ba zai zanto mai tsira ba saboda haka lallai jahilci bai taɓa zamowa haske ba jahilci duhu ne kuma jahilci yana cutar da mai yin sa cewar kayan ibada da jahilci wai kai baka san haka ake yi ba ina duba akwai wani bayani mai kyau a cikin qawaidi ba a cikin littafin qawaidi ba tan karshe inda zaka ji an ce qala al-aufi shi aufi din wani babban malami ne yace da mutum zai zo yayi sa yayi alwala yayi sallah lafiya lau amma ba koyan ta ba kawai ya gani ya ya rike yi ne kamar yadda ya ga mutane ke yi kawai to wannan sallar shi gaba ɗaya ba ta tace ba ta zama amsassa ba saboda me ba da ilimi yake wannan sallar ba da jahilci yake yi to haka duk sauran ibadu yake irin su azumi komai ma duk abin da ya zanto da jahilci za ka yi shi ba zai zanto amsasshe ba to haka Allah yake faɗin cewa su yahudawan na akwai da yake jahilai ne ba su san littafin da aka saukar masu ba sai dai ƙarerayin shugabanninsu kawai wannan shi yasa suka halaka da haka su ba wani abu sai dai zato kawai in an gaya masa abin ka za su bi kawai gobe an ce masu ba haka ba an canza masu wannan ma su bi kawai to Allah ya kiyaye mu da yin aiki cikin jahili wa inhum illa yasnun fa waylun
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا na'am فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim ai bani wailun dinnan ya zo a hadisi cewar wadin fi jahannam wani kwari ne a cikin wutar jahannama law suyirat fihi tibalu dunya da za a tattaro duwar watsin duniya duka duka gaba ɗaya a tafiyar da su a zuba cikin wannan kwarin lanma'at wa fi riwayatin lazabat da gaba ɗaya sai sun narke duka lokaci ɗaya inda za a yabo duwatsun duniya duka a zuba cikin wannan kwari na cikin wuta duka sai sun narke min shiddati harrihi saboda tsananin zatin wannan wannan kwarin to Allah ta'ala za ka ji wannan kwarin suwaye wa tanadi Allah ta'ala ya kare mu fawailun irin wannan kwari ya tabbata lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim ga mutanen da suke rubuta littafi da hannayensu asali da yahuda ake yadda suke tattanza zantan Allah su kawo son zuciyarsu dan kan abu manzan Allah to kwarin azaban nan na cikin wuta ya tabbata gare su ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu sun mai kuluna haza min indillah sannan kuma sai ka ji suna cewa wannan abin da muka rubuta din nan daga wajen Allah yake kaga sun yi sun yi ƙarya gawa ga Allah sun yi ƙarya ga Allah shi ko ƙarya ga Allah ba kamar ƙarya ga wani bane wa yawmal qiyamati taral ladina kazzabu ala allahi wujuhuhum muswadda ranar alkiyama za ka ga duk wanda yayi wa Allah ƙarya fuskokinsu sun yi baki irin sai Allah ta'ala ya ce alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin shin ashe cikin wutar jahannama babu mazauni ga waɗannan masu girman sa kaga ansa shine akwai akwai mazauni gare su shine wannan wailun din wanda yazo a wannan aya cewa ya tabbata gare su sai Allah kuma ya ƙara takiri da karrarawa yace fawailul lahum mimma katabat aydihim bani da wannan kwarin ya tabbata gare su saboda abinda hannayen nasu suka rubuta wa wailul lahum mimma yaktubun kuma kwarin azaba ya tabbata gare su saboda abinda suka rika nemowa ta ta sanadiyar wannan rubutun na daga shugabanci da karkashin duniya dan duk wannan shi ke sa ayi wa Allah ƙarya ai neman matsayi a wajen dan adam da neman dukiya a wajen yan adam amma in ba haka ba me zai sa Allah ta'ala ya ya wahayin abu haka kuka gaje shi iyaye da kakanni amma dan wata manufa yanzu kila ba ku za abu ba ko shi yasa za ku caccanta wannan Allah ya ce duk wanda ke irin wannan sawawan a cikin Yahudawa yake ko ko yana cikin ma koda al'ummar musulmai in dai mutum zai kawo wani abu wanda ba haka Allah ya ce ba ko a wata kungiya yake kanka ce ce kungiya kaza ce kungiya kaza a'a ko a wata kungiya ne in dai mutum zai kawo wani abu ya ce daga Allah ne ko ba daga Allah ba ne to wallahi ya fada cikin wannan hadari yana sane ya canza dan kawai kila a cigaba da ganin shi da girma girman girman banza ko so da girman dan adam ya bi Allah kawai ai shine girman dan adam in dan adam ya bi Allah to yayi girma amma dan adam idan bai bi Allah ba shi da banza dai daya saboda dan adam ta'arifin sa kamar yadda wani sufi ya faɗa abin yana da wannan yana da yana da yana da ban tsoro kuma sayyidina ali mar radiyallahu anhu ya misalta duniya gaba ɗaya wanda duk ake kokowa kanta Allah ya tsare mu cikin suratul hadid wajen ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatu wa tafakkurun bainakum wa takassurun fil amwali wal awlad wal awlad zuwa karshe ya ce duniya gaba ɗayan ta abubuwa ne masu wuce guda biyar ba zuwa shida duka to shi ma wancan dan adam ta'arifin da shi wancan su biye dan adam kowanne dan adam farkon sa ai dugon mani ne ko shi ko dugon mani ga yadda yake wani abu mai yauki mara kyan gani kuma gashi bai da wata kima a haka inda zai samu cikin ka sai kawai ko ta babu sai kawai to kowa ha gani duk a sai ta shi wannan shine asalin asalin sa to zai wa alfahari kenan dawa na biyu kuma idan aka halitta shi ya zama gashi dan adam ƙarshen lamarinsa idan ya bar idan idan ya bar duniya aka zara ransa zuwa zai a tona rani a je a rufe shi ya zama kamar mushe kenan wanda in aka mashi haka zai kumbura ya fashe ya dinga zuba da mugunya da da ruwan kazanta da wari haka zai kai wa mutane da haka dan gudun kar ayi wannan abun kunyan sai a je a tona rani a rufe shi kawai a bashi gudu shine ƙarshen lamarin dan adam an gane ko da haka lamarin ɗan adam bin Allah shi ne ci gaban sa kawai wani kai karishe wannan wani karatun ke kawo wani wani wani halifa daga cikin halifofi na na duniyar musulunci ya nemi wani malami ya mai wa'azi ya ce wa'azin zan ba kawai zo mu je bayan gari ya kallo cikin gari ya ce kaga nan gurin fi a hazihi masakinuhum wa tilka quburuhum shikenan wa'azin da zan ba wannan manyan gine-ginen duk da suka gina ga su nan dogayen gine-gine shine gidajen da suke zaune a ciki to bayan sun gama zama kuma nan za su dawo ya nuna mai makabarta ita shi kenan kawai iya magana shi nan kawai duk wanda ya gani a nan gurin wata rana kuma nan za a kawo shi shi kenan fa da iya wa'azin da zan baki nan kawai ka je ka ji da kai to kaga ashe wato kafin ta dan adam karshen shi ne arhe to kuma daga lokacin da ya fito a matsayinsa na ɗan adam har ya kai lokacin da za a je a rufe shi in ji wannan sufi kowaye shi yana ɗauke da wani ƙaton kwando na wani abu ba shi na ƙarisa ba ko akwai wanda bai tafi da shi shi inda za ka tafi lokacin da kake barin ƙaton ma yana tare da kai kana ɗaga kai kafi kowa to a nan ɗinka bayan gari da wasu ɓangare a cikin cikinka ko tana huci kana waye kun bayan gari ake tare da mutum to da haka dan adam iya ya kima ta kenan shi kuma sayyidina ali wa ta'ala mu annama al-hayat dunya cikin tafsir al-qurtubi yake cewa ita duniya kawai zaka iske abin jin dadin ta irin su turare ita to turaren da ya fi tsada shine almiski a wancan lokaci kuma da jinin barewa ake yi jinin barewa tubabin da ya fi tsada shine alharir akwai wata ana ce masa judatul kas wato tutsa ce wata alhariri take sakawa da wato saka ce ta tutsa shi da tufafi mafi tsada a wancan lokaci yace kuma idan ka ce gidaje da sauransu duk kasa ce kawai da ruwa aka hada a gauraya shine gidaje ne idan ka ce irin tufafi to ya faɗa tufafi sai kuma a wato abin da ya shafi auratayya shi kuma yace wannan kawai mafitsara ce da mafitsara shi kenan fa kawai da haka a takaice dan adam idan ya bi Allah shine kawai ya more amma in dan ka ce duniya kawai mutum zai kasa ya kalle ta kawai ya zuya wa Allah baya to akwai hadari babba sai mai fatan Allah ya kare mu daga wannan hadari wa wailul lahum mimma katabat aydihim farin azaba ya tabbata mutare saboda abinda hannayen da suka rubuta wa wailun lahum bima yaktubun kuma kwarin azaba ya tabbata gare su saboda abin da suke nemowa da wannan rubutun na daga girma da abin duniya Allah ya kare na'am wa qalu
wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda na'am لاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده na'am أم تقولون على الله ما لا تعلمون Allahu akbar sunan kuma wata ƙarya ce Yahudawa suka sharara Allah kuma ta'ala zai kalubalance su yace wa qalu su Yahudawa sun ce lan tamassana na ai da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa za mu shiga cikin wutar jahannama to mun ji din lan tamassana na ai mu wutar jahannamin ma ba za ta shahe mu ba illa ayyaman ma'duda ai sai dai wasu wasu ‘yan kwanaki ƙididdigaggu marasa yawa, an ce su ne kwana arba'in iya gwargwadon bautar ɗan maraƙin da iyayensu suka yi, haka suka ce, wai duk dillahin bai hude, in dai bai hude ne duk laifin da zai ba Allah ko an sanya yi cikin wutar jahannama ba zai wuce kwana arba'in ba za a fitar da shi. Haka suka faɗa, to kuma kafin ma Allah ta'ala ya ba su amsa. Ai, wanda kaga yana kutsa ma wahala bai santa ba bai santa ba wanda kaga yana kutsa ma wahala bai santa ba anan na taba kawo mana wani arifi masanin Allah da ma'arifa ta kama shi yake cewa shi yana roƙon Allah ya ce mai bala'i zai iya zai iya zai iya shanyewa Allah ta'ala ya ce mai wani masifaffan ciwon kai mai zafin gaske da kan shi ya fara juyawa ya rasa inda ke mai daɗi a duniyar nan ya ce ya ubangiji ka yafe wa bawan nan naka makarye malami ne ho babba ya ce Allah ka yafe wa bawan nan naka makarye ka ɗauke mai wannan larura da aka ita wahala wanda ya ga yana neman Allah ya kawo wahala bai san wahala bane ko kuma yaki suna ta mutum yana so a kawo Allah ya kawo yaki a yi kaza bai mutum bai san yaki to ita ma wuta da suke tinkahon wai duk saɓon da za su yi ma Allah ba za su wuce kwana arba'in a cike ba. To don Allah tambaya a dankan musu. Wannan kaga ai waya ce ko? Yanzu kaddara wannan wayar girmanta sai ya zanto wani garwashi ne kamar girman wannan wayar. Kamar girman wannan wayar kawai. Sai a same shi. Sai a sama shi a tafin hannunka na dama. Sai a matsa hannun da wani maɗauri ga garwashin yana nan yana ci a haka anya za a yi minti ɗaya kana cikin hayyacinka anya minti ɗaya cikin minti ɗaya ka su ba ka san inda hankalin ka yake ba kuma ga shi garwashin ba wai wuta aka sa gaba ɗaya duk jiki ba a a tafin hannunka guda ɗaya kawai aka matse shi ƙarshen ta ba cinye tafin hannun zai zuwa nan gumba ya hannun ba kawai zai ɗauko da iyanan ne sama sama amma kai kuma ka fita hayyacinka ba ma ka san inda kanka yake ba to wannan wutar duniya kenan kuma wani ɗan garwashi da kai to ina ga wutar lahira sannan kuma har kwana arba'in kaga wannan ba hankali ya amsa gaske ba da to sun yadda za su shiga wuta to amma dai wai kwana arba'in ne to Allah ta'ala sai ya kalubalance sai ya ce qul attakhastum ko kuma qul attakhastum ko yadda malam ya karanta a ruwayar warsh ka ce masu ya rasulullah attakhastum inda Allah ahadan wai yanzu kun riƙe alƙawari ne a wajen Allah cewa haka za a yi Allah ne ya gaya maku haka falan yukhlifa Allah ada sai ya zauto shi Allah dawa baya saba alƙawari to haka aka yi kaga amsa shine ba haka aka yi ba wani abu ne na kirkira shi ko kirkira inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a zato don cewa ina tunanin haka ne wannan ai ba gaskiya ba ne kula ta kafa inda Allah ya harin falaki kuri fallahu ahada am ta kunu na ala Allah ma la ta'lamu an ce am din nan ma'anar shi bal kai ba haka ba kuna faɗa wa Allah ne abin da ba ku da sani a kai to shi ko Allah tabaraka wata'ala ba a mai irin wannan shishigi mai da lamari zuwa gare shi kawai shi su masana Allah ma suna kallon su sun yi kowa laifi ko fari aka yi a gari aka ki kawo ruwa malamai magabata sai ka ji suna cewa laifin su ne ya sa ba a yi ruwan ba mu kaga yanzu galiba sai dai a tsora ko karuwai ko ko wasu abu ko wasu masu tauye ma'auni a manyan magabata su aka yi suke ɗauka shi laifin shi ne ma ya sa aka ke ruwan sa to wannan shi ne sifa ta bayan Allah da kwarai amma wani gari aka kiran shi har yana cewa wai shi duk laifin da ya ta bayan gudawan nan iya wutar da za su shiga kwana arba'in ne kawai daga nan fitowa za a yi kawai a tafi aljanna to Allah ya ce wannan kuna gaya wa Allah abin da ba ku da masaniya ne a kai Allah ta'ala ka kiyaye mu daga azabar wuta ka sanya mu a cikin rahamarka na'am
فأولئك
Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa bala kai ba haka ba za ku shiga wutar jahannama kuma za ku dawwama a cikinta fassarar nan na mai tafsir jalalai game da na karanto ta haka yayi ta kuma ya yi ikitibatin ta ne saboda ayar da take karatun da yake gaban wannan din bala din yana gwada a'a ku Yahudawa za ku shiga wuta kuma za ku dawama a cikinta. Man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata wani mummunan aiki shine shirka ga Allah kamar yadda ku Yahudawa kuke yi. Wa ahadar bihi qadiyatu ko qadiyatu yadda mana ya karanta zunubansa ko kuma zunubansa suka kewaye shi ta ko'ina. Jama'a me ake nufi da cewa zunuban mutum sun kewaye shi shine ma'ana ya mutu yana yi a gane wannan ya mutu yana yi shine ma'anar zunuban mutum sun kewaye shi ya aikata shirka kuma ya mutu yana cikin shirka to duk wanda ya haka fa ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abota shiga cikin wutar jahannama hum fiha khalidun kuma su dinnan masu dawwama ne a cikin ta kaga ai magana sun ta tafsirin jalalai ta dawo ko da ya ce bala a za ku shiga wutar jahannama kuma za ku dawwama to ai wannan halayen da aka faɗa tun daga kan man kasaba sayyi'atan da wa ahadar bihi qadiyatuhu ai halin yahudawan ne kaga shine fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to kuma shi qur'ani yana da usulubi kamar yadda malamai suka faɗa nau'i tara qur'ani gaba ɗaya yana juyawa ne kan abubuwa guda tara duka tun daga bakara hanna abubuwa tara ne cikin Qur'ani halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nazirun qissatun izatun masal wannan sune guda tara akwai bayanin halal a cikin Qur'ani akwai bayanin haram a cikin Qur'ani akwai ayat da da ka karanta ta zaka fahimci ma'anarta akwai ayat da take ba a gane ma'anarta ba sai Allah kadai ya sani irin su alif lamin da sauransu a da da irin su ar-rahman ala al-arshi tawa an ce Allah ya daidaita kan al-arshi waye sai waye sai gano yadda abin yake sai dai a faɗa a wuce to amma yadda hakikanin abin yake Allah kada ya san abin da yake nufi da haka sannan kuma akwai yana bishara ga wanda ya kyautata aiki da sakamako mai kyau yana gargadi ga wanda ya aikata mugun aiki da mummunan sakamako sannan kuma akwai kissoshi a Qur'ani akwai wa'azi a Qur'ani wa'azi shine jan hankali da kuma tsoratarwa shine ma'ana wa'azi sai kuma nasara din shine akwai misalai akwai misalai iri-iri cikin Qur'ani to kaga abinda aka faɗa na halayen Yahudawa wannan cewa da suna aikata mugun aiki kuma sun mutu suna yi za su shiga wutar jahannama yana kan layin gargadi ko to sai kuma layin bishara ga waɗanda suke da rayuwa a cikin suwar idan sun dawo sun bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har na wannan zamanin in sun dawo sun bi manzon Allah to kuma akwai kyakkyawan sakamako shine wanda malam yanzu zai karanta mana ko wallazina amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina amanu waɗanda ko suka yi imani daga cikin Yahuda wannan ko daga cikin Nasara ko daga cikin Maguzawa ma ko daga cikin bokaye domin ka'ida sai da Ali yana cewa yazunnu an-nasu anna as-sahira kahin was-sahiru kafir mutane suna tsammanin wai masu kulumboto da tsafe-tsafe wai a ce bokaye ne kadai sai kafirai ne kawai da haka da wanda ke abin da ya shafi sihiri shi ma idan ya dawo zai yi imani na gaske ya yadda ya bi wa amilu salihat suke aiki managarta to wannan ulaika ashabul janna wannan su goma abota aljanna na dai kawo mana fassara aljanna in aka ce aljannatu shine a samu wani katafaren gida wanda ke tattare da wasu fulawoyi da tsire-tsire masu ƙaye kala-kala shi ne shi ne aljini aljanna shi za ka yace yanzu mawadata suna ɗan kamanta ku mutum sai ya samu fegi wajen hamsin da zagaye amma fa inda za a gina bai fi fegi biyu ba sauran guraren duka fulawoyi ne da shuke-shuke da yi can wani daga yadda ya yi wani lambu abubuwan marmari ne iri-iri kan kai in kai can wani daga yadda an yi wani gurin kurme da gurin kiwon kifi wani gun kaza duk wajen fegi wajen wajen arba'in da biyar ko fiye da haka duk shuke-shuke ne to kwaikwayo ne aljanna ita ke da wannan salaf ga gine-gine ga shuke-shuke na 'ya'yan itace iri-iri ba kuma irin na duniya ba dan ita aljanna qudufuha daniya yanzu ita kamar yanzu a gidan duniya ko kana da asaitaccen gida akwai bishiyoyin dabino idan za a ci wannan dabinon sai an yi da babu ko sannan a iya kabo shi da ita ko aljanna ƴaƴan itacen ta ba ta cewa ba irin na duniya bane wajen ɗanɗano sannan kuma suna kusa ƴaƴan itacen ta a kusa suke wanda ke zaune zai tsiro wanda ke tsaye zai tsiro wanda ke kwanta ma zai tsiro haka suke ba sai ka yi wata wahala ba sai an yi wata makata ana taka ana ana zungurawa sannan ya faru wannan kawai da kayi haka in a zaune kake za ka to shine aljanna kuma hum fiha khalidun su dinnan masu dawama ne a cikinta ba abin da ke da daɗi cikin aljannan nan kamar abubuwa guda biyu kana iya kai su zuwa ga abubuwa guda uku na farko dai shine ganin zatin Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata aiki Allah zai ba su aljanna kuma zai kara musu hadisi ne na al-Imam Muslim Allah ta'ala zai leko wajen ya aljanna yace ya ahlal janna ya ku ‘yan aljanna, sai ce labbai ka rabbana wa sa'adai ka wal khairu fi yadai. Ya Ubangiji, mun amsa maka alhairi yana a hannunka. Sai Allah ta'ala ya ce, ala azidukum ba na ƙara maku ba? Sai ce, ya Ubangiji me za ka ƙara mana alamtu bayyir wujuhana alamtu da ke aljanna ashe baka faranta fuskokinmu ba baka shigar da mu aljanna ba sai Allah ya ce sai ya yaye shabaki idan Allah ya yaye shamaki sai ta ga Allah ma'aiki ya ce ba ko za a ba su wani abu ba mafi daɗi a ransu fiye da ganin ubangijin nan nasu ma'ana ko aljanna ma sai ta kamar wasa ce akan tsananin jin daɗin ganin Allah sai sa Allah ya kira ta ziyada ƙari bayan an bada aljanna kuma akwai ƙari shine ganin Allah sai kuma na biyu cikin abubuwan da ke da daɗi a aljanna shine fadin Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu inda yake cewa walau lal kitazun fil dinani bi nurihi lama hanna nahwa al khulqi kullu muqaddam in ba dan cewa idan an shiga aljanna ba za a ji daɗi ta hanyar ganin hasken manzon Allah ka shiga aljanna kuma duk lokacin da kake so ga manzon Allah za a ga shi yace ba dan wannan ban ciwo Ibrahim da duk wani mai basira wanda ya san abin da yake da ma ba ma zai yi shaukin aljanna ba an gane ko amma suwar bayan an shiga cikin aljanna kuma akwai ganin annabi ai kai da jin wannan ma magana kai kasan ai dai jin dadi ya kai masuya yanzu mafarkin ma'aiki alaihi salatu wassalam idan kai shi abin da mai dadi Allah ya ta'azurta ku idan ka yi shi a matsayinka na mai imani idan ka farka farin cikin da za ka tsinci kanka yana da yawa to ina ga a ce Allah ta'ala a kula a zaman duniya ne Allah ya hore ma a ce kullum za a ga annabi sau ɗaya ma sallallahu alaihi wasallam ko da a mafarki ne ai ka more to ina ga kuma a ce a zahiri a farke to ina ga kuma a ce cikin aljanna kuma kaga abin ya zama to hawa hawa da yawa ni'ima ce ga ta nan nau'i nau'i to sai kuma abu na uku wanda ke da dali ka san yanzu ga siyasa ta zo go ni'matul murdi'atu wa bi'satul fadima inna ta fadima ba ina nan yar manzo Allah ba al fadima kawai za ku fassara wannan hadisi ne mai shugabanci madalla da lokacin da zaka fara tsotsa haka shugabanci an zabe ka zaka fara gwamnati amma tir da lokacin da za a yaye ka daga shugabanci lokacin kuma hankalinka zai tashi kowaye tsawon shugaban kasa ne shi tsawon gwamna ne shi tsawon siyaman ne shi tsawon kansila ko ma wani irin matsayi ne lokacin za a ce mutum zai bar shi kuma zai shiga tashi hankali to aljanna ita an shiga Allah ya ce hun fiha khalidun jin daɗi ne kuma ba ran da zaka bar shi wannan shine jin daɗin shi ma abu ne mai faranta rai cewa wannan jin daɗin ba za a yi lokacin da za a kwace ba za ka dawama wannan jin daɗi to Allah ta'ala ka azurta mu da wannan gida kuma Allah ka yassare mana ayyukan da za su kai mu wannan gida saboda shi gidan Allah ta'ala ya tanaje shi ne ga masu aiki ba ragwaje ba ma'aiki yana ce mana ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah janna mutane ku saurara kayan nan hasan nan ta ubangiji tana da tsada ba kawai kashami kashami za ka duka je ka same ta ba yace hazan nan ta ubangiji shine aljanna to kuma yanzu abinda zan ƙara gaya mana muna cikin wani wata wanda wata ne wanda kowane irin kokari kake kai kokari ka ƙara kwana talatin ne kawai kowane irin kokari kake ko na me ma ka ƙara in dai alheri ne abu ko me in na filfili ne ka ƙara in karatun qur'ani ne ka ƙara akan yadda ka saba idan wata nauyin ibada ne ko me kai kokari ka ƙara shi ya fi na da saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda watan ramadan ya shigo har ya fita bai yi kokarin yadda za a yafe mai laifuffukansa ba kuma ya shige ya mutu kai ya shiga wuta to Allah ta'ala cikin wutar jahannama ma Allah yayi can can kasa da shi ba komai ya sa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗi wannan ba duba zuwa ga yadda Allah ke raban gafara da rahama amma ya kai ga mutum ya tsaya yana ragonta ila ne mutum ya tabbaci kawai ko kuma ka dauko waya kawai ka wuni kanka ya tala tala sai kai ta shirme iri iri ga qur'ani ba za ka karanta ba ga tarbi hannunka kila ba za ka dauko kai wa annabi salati ko ka ka ambata Allah ta tasbihai ba da sauransu ba za ka yi wannan ba ka shiri ne ce har watan ya fita baka samu wannan gafarar ba ma'aikaci in je ka mutu ka shiga wuta to a yi can ƙasa da kai ma kawai ma'aikin Allah wa shine wani annabin rahama ba amma wai ya faɗi wannan ka san ma'ana lalacewa ta yi yawa ke so da ka lallai mu tsaya tsayin daka kuma mutum ya nemi taimakon Allah in kika zuciya ka taki mata yadda kake so domin ita zuciya wani lokaci ita ke kai mu tabaro in ka dawo ta kaga ta fizge a zuwa aikin alhairi tana fizgewa to ka nemi taimakon Allah domin hanna zukata in ji manzon Allah suna tsakanin yatsun ubangiji yana juya yadda ya ga dama idan zuciyarka ta ki juyuwa zuwa ga alhairi tana nema taimaka shaidana to nemi taimakon Allah cewa ya ya ba ya juyo da ita ta yadda za ta yadda da alhairin da kake so ka dora ta sai ga shi kuma Allah ta'ala ya taimake ka abin ya yi yadda ake so to alhamdulillah ina ga ba za a ga ayar gaba ba saboda yanayin lokaci yadda ya kure mana muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani kuma Allah ya gafarta mana ta sanar da mu bukatun mu na alhairi da masu neman addu'o'i a wajen mu zahirin wa batinin duka Allah ya biya mana da da yassarewa irin ta Allah ta'ala ka dukan magabatan mu da malaman mu wanda suka riga mu gidan gaskiya sauran malaman mu da sauran magabatan mu wanda suna nan to da mu da su Allah ka kawar da ƙarshen mu Allah ta'ala zaben da za a yi gobe Allah ka zaba mana mafi alkhairi sawa'un wanda muke so ne ko ba wanda muke so ba wanda dai zai zama alkhairi gare mu to Allah ta'ala ka bashi ya addu'a da zabi kenan kawai duk wanda zai zama alkhairi ga a garin nan da kewayen garin nan ya zama alkhairi ga yan garin ya kawo ci gaba wanda zai fi zama haka kowa ya Allah ka bashi wannan shine kawai fatan mu Allah ta'ala mu ya sa a yi lafiya kuma Allah ya sa a zama lafiya Allah ya kiyaye mu da irin wannan wato hauma haumar ta siyasa a yi nan ana daga makamai Allah ta'ala ya kau da wannan ko ba komai dai muna jin hankalin matasa cikin wata azumi ne ko kowa ka zo kawai ka jefa ƙura'a kawai amma sauran sai ka zazzara idanuwa ka yi waye wannan duk bai dace ba idan mutum yana azumi ma'aiki ya ce ko faɗa wani ya zo ya neme ka da shi ka ce mashi ni azumi nake to ina ga kuma kai ne zaka takali faɗan ma kuma da kanka ga azumi a bakinka kaga kowa dai ya san lokacin da za a yi wannan zaɓe dai da azumi a bakin mutane ko da ka gara kar ka yi faɗa in ka zo ka jefa ƙura'a duka kauce sai ka yi naka ai kaga na sha gaya mana wani wani abu ya ishe mu abin koyi ma'aiki yakan zo da kayayyaki na hasafi a gidansa idan ya zo tsakar gida zai ajiye ki kira matan ya rarraba musu kowa ya ɗauka daga nan sai ya ce Allahumma hadha qasami fi ma amliku wala ta'khudni fi ma tamliku wala amliku ya Allah kaga nayi kaso na cikin abin da na mallaka gashi nan na raba daidai Allah karka kama ni cikin abin da kai ka mallake shi ni ban mallake shi shine soyayya zuciya dole in kana da mata dole ka rika hikan wannan kila akan wannan wajen so a rai sannan kuma yi ne na Allah ba kai ka kirkira wa kanka wannan ba to sai haka shi ma in ka je ba Qur'a kai ba kai naka ba wanda ka gamsu da shi zai kawo gyara kai a tunanin to ka ji wa mai iya abin da za ka yi ka gama saura idan su kuma masu harkar zaben sun yi na Allah sun ba wanda aka aka zaba su ma sun yi nasu daidai ko idan kuma wa sun yi abin da yake na magudi da almundana kai dai ka zaɓi wanda ka gamsu da shi su kuma wa sun yi ha'inci kaga idan aka tashi kama mai ha'inci wa za ka kama kai ko su su har sai ka gama naka wannan ni shine shawara ta ga matasa kuma a daure kada zan so an yi tashin hankali domin tashin hankalin nan an yi shi da ƙarshe musibar kanmu gaba ɗaya take dawo ko a zo a sa dokoki a yi kaza a takura mutane wajen neman abincinsu da zirga-zirgarsu ƙarshe da wanda ya jawo fitinar da wanda bai jawo ba duk kowa ya ta taɓa shi kuma ƙarshe in wani rigima ne kai so da wani kuma ƙarshen in ba shi Allah ya kaddara hukum ba zai samu haka duk abin gaba ɗaya duka ba wata fa'ida wajen haka Allah ta'ala ya sa a yi lafiya a kuma gama lafiya Allah ya ba a mana na kwarai bi zahi musul al sannan akwai wani bawan Allah ina ga ya ba wani suna ko da wannan babanmu na Alhaji Shehu ya kawo alqur'ani ga sunan guda hudu abubuwan da ya kudurta a zuciyar shi game da hasan alhairi Allah ka biya mashi Allah ka ji kan mala domin shi dawa shi shi ne an mai wannan zawiyar yana da cikin wanda muke ganin su muna alfahari da su muna farin ciki muna jin daɗi idan muna ganin su in ma saboda ya ko wasu yan yanayin yan larura larura haka ita ke hana shi shigowa saboda iska haka da ake kunna a nan gurin Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya tsika malam kuma ya tsika tsohuwa da kuma biya dukkan bukatu to dai dai kofa tana nan buɗe wajen kawo qur'anan nan da kuma duk wasu abubuwan da masallacin nan ke bukata na al'amura da yawa idan ma aka samu wani yayin kuro ya zo ya canza mana kafetin masallacin nan ai duk wanda ke zaune cikin kafetin nan in ya kalle shi zai ga ya yi kokari ko ga ciyaman nan kafin ɗin nan ya shekara nawa yanzu ciyaman ya yi shekara nawa kafin ɗin nan eh na masallaci yana cewa zai kai wajen shekara wajen takwas yana iya kaiwa ko ya kusa haka kaga ai yayi kokari kuma gashi an ana karatu da da dalibai yan makaranta ai ai mai kyau ne ma wannan yana da kyau sosai yasa har ya iya kawo haka haka wani Allah ya sai kawo ya zo ya canza ko wani ya zo duk abubuwa da zasu nan da yawa wanda ake bukata a masallacin da ka tambayi shi jaman din kwamiti da in miliyan ɗaya ka zo da ita ya nuna ma inda za ta shige a masallacin kuma ga ta shige lahiya lau muna fatan masu idan Allah za su zo su iya iya abin za su yi ko gulab gare ka guda ɗaya ka sau gulab ka zo akwai inda za ka makala shi ko kuma ba ya ka makala ba ka samu kwamitin ka kawo mana gulab din za mu zo makala shi kuma ga yi amfani alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين